إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورهم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ambalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna talata sha bakwai ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da uku ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha tara kamar dai yadda muke alkawali insha Allah yau za mu hara sabon littafi mai suna bulugul mara min ajillatul hakam kamar yadda bayani dai gabata asali wannan littafi kusan nan da shekara uku kamar da abin da Allah sa ya sa mani tunanin yin shi na halarta wani darasi a cikin liman harami masu darasi cikin harami ya fara mukaddaman littafin sai ke bayanin kan dalilin da ya sa ya kama su wannan littafin ya fara shi a nan cikin harami shi don ganin babu wani littafi a yau wanda yake tafiya kan wannan mas'ala wanda ya samu karbuwa a duniya kamar wannan littafi na bulugul maram littafi ne ba mai girma da yawa ba amma ya kunshi ababa masu yawa na manyan littattafai ya doko a ko'ina ma'ana a wurare da dama wurare na kawo hujja na sunna ya gina wannan littafin akan abin da yake da alaka da hadisai zaka ga ba magana ta malami kaza bayani kaza babu hira a cikin shi babu hira a cikin littafin duka hadisai ne imam marfu'i imam mawquf imam qatwa'i dai abin da da alaka da hadisi ne kawo illa zai babu mas'ala kaza ya kawo hadisan da yake da su ko ya kawo ya so ya kawo a cikin kowace mas'ala ko cikin kowane babu shi dalilin da yasa haka ganin aka ce mana bulugul maram littafi ne na أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حجر بن أحمد الكناني الأسقلاني wanda asalin shi ne askalan amma mazaunin ko aihuwar masar ne a nan ya yi rayuwar shi ya kai ya kawo dai a nan ya ƙare wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara samu shi ko aihuwar shi a wannan ƙasa hijira shekara 773 mallame cikawa 852 hayin kusan shekara 79 allame a duniya an ce na da alaka shekara ta miladiya 372 allame cikawa a 449 ɗanwa idan aka ce hafiz bin hajar duk wanda yake ya san duniya ta ilimi ya san da wannan bawan Allah kuma hikimar Allah wannan malami ina da tafi da dama akwai littafi babba sama mai suna fatah labari ga wannan karami bulugul mara amma hikimar Allah littafin shi fatihul bari kamar da malamai ke cewa wata uwa ba ta a yi ɗaya ba bayan hafiz ibn hajar kamar shi wata uwa mai haihuwa ba a samu wani ɗaya ba kamar wannan bawan Allah wannan ko da mubalaga ce dai ya kai wani matsayin iyaka kenan a wajen malamai na kata albani rahimahullah iya wannan magana me yasa malamai ke wannan magana wata uwa ba ta haɗa ba bayan shi ana nufin bayan shi ba mai sanin haka sai wanda karanci littafin shi balle ka ɗauko fatah labari wanda a cikin ƙololuwa iya cikin littayi wanda ba a samun kamar shi babu suna ta ba hijira ba fata ba mutar bari ba bukatar wata jira kare kamar da ka ce ba hijira ba bude maka dan uwa cewa wannan malami a wannan littafi kamar da yana ga albani rahimullah ya kawo wannan magana kan raddi ga wasu yan zayi wanda an samu kurakurai na aƙida cikin fito albani wanda wannan dalilin yan kurakurai ya sa wasu masu zan suke cewa ai bai kamata ma kwata-kwata kan littafin ko suke aibanta hafiz bin hajar kan wannan kurakurai da aka samu na aqida a cikin littafi wanda ta bin bazar rahimahullah ya yi littafi na musamman inda aqida gaba an ida irin wannan kurakurai bin bazar rahimahullah ya tace su ya rubuta su ya littafi na musamman inda bayan Allah mai cika ma cikin almajirai wannan ida shi wanda ya ware wannan kurakurai wanda dan adam mutum ne kuma ƙur'ani ne kadai Allah ma kariya albani ke cewa irin wannan masu wannan maganganu masu cewa ajiye fito bari don suna magana hatta sai imamun nawawi sai imamun shaukani duk sun yi magana kansu ya ce to idan kun ce a yau irin wannan ɗan kurakurai da aka samu a wajen safi bin hajar ku ce ajiye littafansu to wani littafai gare ku kambacinsu wani malami gare ku a duniya wanda ya aiki irin nasu ba ku da shi dole zai wani magana ce zai rushe ilimin addini ne kwata-kwata hafiz ibn hajar littafi babba fato da bayan shan sai bukhari ne wanda ya karanta shi zai ga da haka kaga imam bukhari kare hadisi bai hanawa ya shiga cikin isnadin ya yi magana duk abin da yake alaka da wannan hadisin a cikin ashabu sun duk inda yake suna abi dauda ne tirmidhi sai ibn majah bayhaqi ina ne duk inda wannan masa take da alaka da wannan magana zai kama ita ruwaya kaza wani ya ce kaza ko bambancin lafazi ko bambancin wani a cikin cikin masu ruwa zai kama ka hadisai daban-daban karkashin ruwaya guda iya so ya kawo ka akan madogara kwara duk inda yake da yake hadisi inda abu zai kawo maka anan wuri kaza nan wuri kaza nan in magana ta kan balaga ya ka an ga tasrifin ne ya kawo da abu da na ilimi in tarihi ne sirakin ce zai kawo yayi magana kan tarihi ya ture ko ya tabbatar wanda ce wani kaza ne ai ba shi wani kaza lokaci kaza sunan ne ɗaya garin ba ɗaya bane ba akan abu duk ya kawo maka maka bayani dalla dalla dalla ya kare ya dora ka akan turba ba nan sana ka yau ne karanta blog wannan fatawar ba zai san zai san da duniyar ilimi yanda aka ma duk dibin sanar bukhari wa amma ka duk za ka kawo mun zai zai kai amma dalla dalla dalla duk da ruwa take ba sanar bukhari kun bai hana hatta imam bukhari kin yamai na kan kan wuri kaza da ce kaza ba wani bane ba nan kuskure ne ba mu sana haka yau da kansa da tai wannan shine da tashi babba fatawar bari wanda Allah subhanahu Allah ya ba shi karbuwa sama da tawai ɗan wani ko suka fuske shi ba ƙololuwa kuma haka hikimar Allah a ƙananan shi bulugo wannan da zama karanta yanzu bulugo maram shi ma hikimar Allah babu wani littafi da ya samu karbuwa na ilimin fiqh na hadisiya irin wannan littafi bulugo maram ko duk da mutum guda da hikimar Allah bai wata Allah da Allah mishi bangaren sama ba kamar nashi haka ƙasa babu kamar nashi irin karbuwa ke littayi ne kwarai wanda yake an gina shi akan hujjoji tunda mai maganar bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ya kare littayin shi wani kurakure duk da matsayin shi bayan za shi kan shekara da sai kan mas'ala kaza ya ce nan da ifi nan nan kaza ne akan wannan mas'ala zai kawo maka ruwaya imma bukhari imma muslim mai kawo maka hatta da wasu wurare ko da bai da inganci illa kurin na yi sabke yauni ne akan masala kaza da aisha kaza ga ruwaya zai kawo maka ruwaya akan tabbatar da abu da turewar ya kama kuma isnadin kowanne kenan anan akwai tadji da aka ce kaza to akwai magana amma ya ce ma magana kaza ga wanda ya kari ko ya kama isnadin magana kuma yayi wannan magana ya wannan tsarin yace nasiha ce ga al'umma ya kawo maka dukkan hujja akan abu ta rage gare ka yakan yi bayan shi ta mutum da ga mai magana zaka yi bincike haka kai ka gane daga ina abin ya zo shi ne da abin da ya kawo maka na hadisi zai ce maka gashi ruwaya kaza a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza ga inda ta zo wanda ta wanda sai ta gadin wannan shine kenan insha Allah abin za mu karanta na littafi na bulugun malam din da mun muku bayani asali in mazhaba ce wani malamin ba shafi'i ne amma wani malamai irin su din su Imam Nawawi din su Imam Shafi'i duka mazhaba suna mazhaba ta shafi'a amma su suna rayuwa sun gina rayuwarsu akan mazhaba ta mana hadisi kudu shine a gaba da komi zuzufaci menene Imam Shafi'i me ya mazhabar shi akan me ya gina na cewa kitabu wa sunna ko da ku san fatawa tawa da hannuna he kuka samu ta saba ma qur'ani da hadisi yace ku san ma hankali na da nan kuma na komo daga bayan wannan fatawa ina dare haka bayan na mutu ba ruwa na da ita haka imamu shafi ce ga almajirin shi haka imam malik sa kinan wa'annan suna za a ce maza ba kaza suke dan haka suka tashi ka tashi a wuri suka fi nan garin nan ba zan maza ba malikiya ce nan ke bai haka ka tashi cikin maza ba ta malikiya amma ka zamanto mai aiki da kitabu wa sunna idan abin da za maza ba ka kaji shi kamar shi sai mama shokani ce mama shokani maza ba ta zaidiya ta mutane man zaidiya ce ta shi a ta bangaren shi'a ne duk da ba su da bulu irin wancan amma ra'udu da galitawan shi zai ga hamma suna cewa imamu shukani ya zo don ya rushe mazhaba ta zaidiya haka ka sanar tuma ya zo zai rushe mazhabin da gaba daya saboda shi dan zaidiya ne amma kuma da tawon shi kun zai ture zai ture ka hujja kun aje ba ruwan shi da annabi ta mazhaba da kan malaman Allah saka musu alkhairi kenan yanzu a yau za mu muqaddama ta wannan littafi insha Allah kamar da ya gabatar da ita shi da kanshi Al-Hafiz bin Hajar littafin shi mai muqaddama ya gina ka akan menene zai dora wannan littafin a kan shi yan wani yana da kyau a kiyaye muƙaddama saboda nan ne dan ba na littafi a gaba za ka iya gano a gaba malami me yake ne da ya ce kaza kaza me yake ne menene asalin kawai littafin in yi magana me yake ne da ita sai ka rike muƙaddama za ka iya gane abin zai zo baya gaban insha Allah abin zai zo a gaban insha Allah kenan za mu yi tanza mun mu je gurin mu fahimci ma'anar littafi ma'anar abin da ya gina littafi a kan shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala ni'amihi az-zahirat wal batina qadiman wa hadithan ya bude da godiya ta tabbata ga Allah ala ni'amihi az-zahira wal batina kinan godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imomin shi واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألا يتكى مكو نعمومي نهيلي دنبوي أكو نعمة دا آدم كيغني يسند إيتا أكو تنعمة تتا ألا غريكا بكا سمى ما دا إيتا ألا يتكى مكو نعمومي شي نهيلي دنبوي نعمي معنى جمع النعمة كان نعمومي نهيلي دنبوي قديما وحديثا أكو نعمة دا don asalin ma samuwarka da yadda Allah ya gina ka akan wannan halitta ta ɗan adam kyakkyawa halitta kenan da ɗaɗɗa da sabuwa ita ni'imar kowace godiya ya tabbata ga Allah akan ta da tsohuwar sa ba za mu ci wassalatu wassalam ala nabiyyi wa rasulihi muhammad wa ali wa sahbihi alladhina sawu fi nusrati dini sayran hatitha nan kuma salati da aminci ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabin shi wa rasuli kuma manzo na Allah shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan salati da aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka aka biyo baya da alihi iyalan shi wa sahabi da sahabban shi ke salatin da kai mashi su ma Allah musu da ya jero ali wa sahabi ya ce allazina saru fi nusrati dinihi sairan hasisa wa'inda suka yi tahiya na ma'ana suka yi kokari suka yi ijtihadi fi nusrati dini cikin taimaka ma addini da ya zo da shi nan su wane ne ake ishara allazina saru al'alu wal ashab kenan su iyalan shi da sahabban shi su ne suka yi kokari fama wajen taimaka ma addinin shi sairan hasisa abinda ba na babu da kolako sai ta tafiya mai sauki ma'ana abinda kokari wanda babu tsayawa ba ki iya ga kokarinsu haka suka yi ta yi har wannan addinin ya samu yan baya wa ala atba'ihim haka wannan salati da aka yi ga iyalan shi ga sahabban shi haka shine ake ƙara yi ala atba'ihim a wanda suka biyo bayan aluwa wal ashab wanda suka biyo bayan sahabbai da alayen shi allazina warasu ilmahum wanda suka gadi ilimin su su ake ne anan tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabbai da ali wanda suka biyo baya wanda suka gadi ilimin da waɗannan sahabbai suka bari dan su sahabbai asali sun ɗauko iliminsu daga tushe daga Allah daga manzon shi sun rayu da shi a aikace in su suka ɗauko dan su suka gani suka yi a wata duniya ta mushahada su a gaban su akai dan hukunci ne ga manzon Allah yayi wata ibada ce ga yanda yayi ta duk wani aiki ga yanda yayi shi a gaban su aka saba ko aka aikata su a ta ganau ne ba jiyo ba shi ne yake da hujja a ɗauki addini daga hanyar su su suka ɗauko suka kawo 'yan baya wanda ya ce suka gadi ilimin waɗannan sahabbai wani kuma daman wani abin ya biyo baya da kalmar hadisi ya tabbata cewa al'ulama warasatul anbiya da malamai su ne magadan annabawa mana san cewa annabawa na mai su dinar wulatar hamar ɗin mawarasu da ilimin mace amma annabawa ba su bar gadon kuɗi ba dirhami ko dinar gadon ilimi suka bari shine gado na annabawa kuma shine mahi girman gado a kowane gado shi wata rana abu falayar rajiyar la'an ya zo kasuwa ana harkoki a madina yace kuna nan an bar ku ana raba gadon manzo Allah masallaci kuna nan an bar ku haba aka zuba kaya a je ɗauko gado suka je masallaci suka kurin ana ana darasi ana ta karatu suka riba suka je iya na karatu suka je suka dawo yo kai ka ce ana raba gado kuma ga koyon babban karatu da ake ya ce yo menene gadon gadon ilimi gadon manzo Allah shi ne kuka zuki ana yi ya kuɗa ko ilimi shi ne gadon annabawa gadon ilimi kenan shi ne babban gado ya ce akarin bihin warisan wa marusa na ce fiye ta'ajjub ne nan wa'annan da aka jero ya ce waye wa'annan karamci wajen bangaren karamcin mai gada da marusa da abin da gada nan yawa gadan tabi'ai su ne warisa mai marusa ne wanda a gadan nan a nan iya ishara ga su a'al wal ashab wanda su ne tabi'ai suka gada ilimin a wajensu duk da kana ɗaukan cewa su alayan wanda suke ɗauko ko a jimin kowa domin ilimin na maurusu ma'ana annabawa wanda su ne tushe ilimi na addini kama nan jera wadda ya kamar da imamu sana'a nake cewa a nan abin yana ɗauka ne kan alwar ashab kenan su sahabbai da ala da alikin ɗan ana magana tabi'ai malaman tabi'ai wanda suka ɗauko ilimi daga waɗannan sahabbai nan su ne abin karamcin nan kenan wasu al'umma ne masu karamci su magadan da wanda aka gada nan kenan magada a nan cewa waɗanda suke tabi'ai malaman tabi'ai marusan mana sahabbai wannan su ne yake ma wannan addu'a ta salati da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo baya da sa'adi da sahabbai da wanda suka biyo bayan su amma ba'ad bayan duka wannan bayanai ya ce fahada muktasarun wannan abin da yake gabanka na littafi wani littafi ne takaitacce amma ya shtamilu ala usulul adillatul hadithiyya ya kumshi usul na al'adilla usul al'adilla ta usul al'adilla amma ta alhadisiya usul al'adilla a musulunci tushe wanda ake kawa hukunci da su addini menene alkitabu wa suna wal ijma wal qiyas su ne abin kawai shari'a kawai hukunci a cikin addini qur'ani hadisi ijma'i na al'umma da kiyasi na ce kiyasi abinda asali babu sunan babu abin zawa ce daga baya ya ɗauko daga wannan magana sai a gama ta da wata ya kiyasi ya lissayin wannan akan wanta wannan suna ce adilla ta shari'a to anan sai yake maka bayani shi anan nashi al'adilla alhadithiyya kina bangare guda ne shi anan zai magana kan shi kenan abin da yake bangaren hadisi ne dalili na bangaren hadisi za ga littafin kuma ku haka shi babu hirin malami an ce kaza an ce kaza jama'i ya ce a kuna hadisi kama hadisi kuna jin da ya kai ka kuna hadisi kama kuna illa nau'in hadisin imam rufu'i imam kufi imam qatu duka dai shi dai hadisi da kama ka sa babu hira babu dogon bayani a cikin littafin kurin dalilai ne na hadisi kwan wannan dalilai na hadisi ya ce lil ahkam shar'iyya saboda kawo ahkam ya ce a shar'iyya yawan al'ahkam mana abinda ake kawo hukunci da shi duk da al'ahkam akwai takalifiya akwai wada'iyya al-wada'iyya mana a takalifiya abinda ta al'ahkam takalifiya abin za a ce misali a shari'a a kama takalifiya abin za a ce wannan wajibi ne ko a ce wannan abin haramu ne ko a ce wannan abin nadabu ne mana mustahabbi ne ko a ce wannan abin makaruhi ne ko a ce mubaha ne wannan abin guda biyar suka ce al'akamu takalifiya a karkashin wannan ake rayuwa amma wani abu a ce wani abu wajibi a ce faralla dole kai a ce kaza wajibi ne kenan bawa wajibi yayi idan ka yi a baka lada idan ka ƙi za a ba shi aka wajibi haram ta haram ma'ana tarim abin da ce haram shi kuma abin da in ka yi za a ba in ka bari don Allah a baka lada shi ka yi a ba ka bari don Allah a baka lada shi ne haram annadab kwace mustahabi duk kalma ɗaya ce abinda an nema ka yi an shar'anta maka yi amma ba dole ba yanzu misali sallah guda biyar za ta farilla ce haka azumi haka zakka haka haji musu haramun jini haramun ga sanar da harama ko wannan kenan sunan haram ko a ce wajibi annabi musabi misali sallah nawafi ta rawatib ta nafiloli da ake yi kayan sallar farilla ko bayan farilla ko tarawihi don kuma ce wutiri ga san nafiloli ne idan ka yi a baka lada amma kai ba ba da zagin ka daga sahabin da zuci ya rasulullah gashi labari ya same ni an je garin mu an ba mu labari ka zo ka yi kira Allah ya aiko ka kaza kaza dai a cikin bayanai da wannan bawan Allah yake yi bayan ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai kace Allah ya huka shin da gasken Allah ya huka bayan ya samu hujjoji dan mutum ne kamar da Anas ibn Malik cikin sahih Muslim yake cewa Anas ibn Malik cikin sahih Muslim yake cewa mu ɗan gari sahabbai mun san da ana yau tambaya amma muna so mu samu wani ba kauye wanda bai san da magana ba mu samu ba kauye ma mai hankali kullum ha ma muke Allah ka ba ko mai hankali ya tambaya mu ji mu ana mai tambaya ana mai tambaya amma sai sai muke fata Allah kawo ni bako wani bisa abin da yake ciki ba ya tambaya amma mai hankali ya ce ran nan ya ga wani bako ya zo amma mai hankali ya zo ce ya rasulallah ya ce ya muhammad ya muhammad kad atana rasuluka فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك yace ya rasu ya muhammad wani ɗan aikenka ya je garinmu ya ce wai wai kana cewa allah ya koka wai kana cewa allah ya koka ya ce ƙwarai na'am ya ce ya ce mana allah mun halakar sama wa halakar arad wa ya zama wa ya ƙasa annabi ce allah yace man halaka hadhihi jibal wa kana fiha ma ja'al wannan duwatsu da abin da ke cikin su waye su ya annabi ce Allah ba kawai da ya ƙara tambayoyin yace billazi khalaqa as-samawati wal ard wa khalaqa hadhihi jibal wa kana fiha ma ja'al Allahu arsalak na gama ka da girman mahalicin sama da ƙasa da girman wanda halitta wa'annan duwatsu da abin da ke cikin su Allah kenan ko wai Allah shine ya aiko ka na'am hidda mai makiya eh da girman wannan Allah mahalicin sama da ƙasa mahalicin duwatsun duk dan girman shi shine ya aiko ka zala ce na'am ƙwarai yanzu kenan ya san da haka ya ce to shi dan aikin naka da ya je faza amalana an Allah ka taba alaina khamsa lawat fi yawmina wa lailatina da ya je garin dan aikin naka wai ya ce an ɗora mana sallah guda biyar a kwana dare da wuni na mace kwarai haka ne ce Allahu amaraka bi hada Allah ne ya maka umarni da wannan abu na mace na kwarai yace wa za'ama rasuluka anna la yaqtana laka tab'an zakata fi amwalina ma'ana ya hudi cewa wai ce sanata na ce ya ce Allah ya dora mana zakkar dukiya a cikin shekara a dukiyoyinmu mu hudda zakar dukiya annabi ce eh ce Allah maka dan girman Allah ya maka wani da wani abu da ya tambaye sallah ya ce hal alayya gairuha ita sallah guda biyar daga ce eh akwai wata daban bayan wannan sallah guda biyar an ɗora mun wata daban annabi ce a a illa anta ta'wa a hikana fila zakka ma haka ce akwai wata a kaina bayan zakka ta shekara a dukiyata akwai wata aka zo magana azumi a shekara ce akwai azumi a kanmu ya ce eh Allah maka umarni ya ce shin akwai wani abu daban a kaina bayan wannan na ce a ya kana fila azumi ya kana fila aka zo haji da ya kare kaf sai ce wallazi ba a saka bil haqq لا أزيد على هذا ولا أنقص yace na gama na gama ina rantsuwa ce da girman wanda ya aiko ka da gaskiya wannan abin da aka jawo mini sallah guda biyar azumi zakka haji yace na rantsi da girman Allah ba zan kara ba akan wannan kuma ba zan rage komai ba kurin don haka kun shafa na tashi ya kare kun shi ya kun tashi ya kare shi kun shi gida gurin manzala ce ina mai so ya ga dan aljanna wata ruwa ce wannan ya shiga aljanna in ya gaskanta abin da ya faɗi ka kenan wannan nafiloli kenan kaga kenan an baka yi ba ba a kama ka da laifi illa ƙarfin niyya irin nasu ne wahala gare mu cika abin yadda ya kamata shi ne maganar amma wa'inda mutum zai tsaya farilla baka zargin shi cewa ya kaza ya laifi illa akwai dan cewa akwai rauni kuma ta gobe kiyama ya tabbata ɗan sallolin da aka samu kurakurai da aka samu a ta farilla ita sallah gobe kiyama ita ake fara awo matsala kenan ita ake fara bincike to manzo ce idan aka samu kurakurai a sallar ta farilla ya Allah ce ba ya Allah ce mala'iku to ku diba nafilolin shi sai a kwamfuta ya a cika ya a dan gyara maka a dan gyara maka a baka mayan ta banka na bidiyon ka shi ka mai mace da fulake mun kuma zama da bidiyon gaskiya amma inda wa mutum muna magana inda zai tsaya kaf akan farilla ba mai zargin shi kuma Allah zai sashi aljanna shi na ce kiran mustahabbi abinda in kai a baka lada idan baka yi ba babu lada babu zunubi shine na magana a kama takallifiya kenan wajibi haramu mustahabbi sai karaha karaha a wajen malamin usul fiqi suna ɗaukan takurin abin da yake ba a so ne kai amma ba idan ba kai ba ba a ma mana ba a ma uquba amma kuma in ka bari za a baka lada amma ba shi da uquba sai sai ta makaruhi wannan a wajen malamin usul fiqi suna kiran bai kai ba da giran haramci irin shubha sauransu sai al-mubah al-mubah ga wani abu ne kuma na halaka ne mata mubah halaka ne koyi ko bari duk daya yanzu misali a ce ka ci shinkafa ko ka sha hura ko ka ci gurji wai ci cin gurji musabi ne ko shan hura musabi ne sai ka sha hura wanda musan hura ma kenan abin da kai ka bari duk daya shi ta mubah ke shari'a ko abin kun a tabbata saka kun ta rage gare ka ko kai ko ka bari shi ne kurin ma'ana wannan kana da zabi kai ko ka bari shi ne al-mubah to shi yake ma kenan zai kawo maka usulul adilla alhadithiyya lil ahkam shar'iyya kuma hukumce hukumce na shari'a yace a shar'iyya kenan ba bin hankali kwallo ta taga mun a'a abin da ke daidai da nasin shari'a ba bin kwallo na na ake da hira da ra'ayi a na shari'a kenan ba abin hankali bane ba abin hankalin kai ga maka bane ba yace harartu tahriran baligha yace na tato don wani abu wai haka hajar babban abu ne ya ce wannan littayin littayin ne ɗan ƙarami takaitacce ya ce harartu na tato shi tariran balikan tacewa wadda ta kai gaya kirkwarin ya shiga wurare da yawa ya ɗauko a nan ya ɗauko a nan ya tsuntsunto ya ɗauko ya ce na tato shi ne tatawa wadda ta kai gaya liyasira man ya fasahu بين أقرانه نابغة me manuwa hadafin ta ce ta to wannan littafin da ya takaita a wannan wuri manuwar shi ya sira bin hafizau dan wanda ya kiyaye wannan littafin ya zamanto baina qarani nabiga ya zamanto a cikin sa'annin shi annabi mutum mai girman sha'ani ya zamanto mutum mai kima mai daraja cikin sa'annin shi in dai ka kiyaye shi to wanda yake shi zai zama to mutum nabi rajul annabi rajul mutumin da yake ma'ana mai girman sha'ani shi sa yi shi wa yasta'ina bihi at-talib al-mubtadi cikin asbabu ke yin litayin wannan da yace bayan dan wanda ya kiyaye shi ya zama to mai girman sha'ani kuma haka wanda yake at-talib al-mubtadi ya nemi taimako almajiri farkon fara neman ilimi kwarai zai nemi agaji da wannan littayi wajen samun abin da yake nema al-mubtadi ce a talib mai neman ilimi da ya fara duk da ya ce maka wanda ya fara ya ce wala yastaghna anhu ar-raghib al-muntahi haka shi ma wanda yake mai ilimi wanda ya kai gaya kenan koda babban malami ne iya magana yayi dan sabon almajiri ya zamanto ya nemi agaji da wannan littafin neman cimma burin shi na ilimin addini kuma ka a lokaci guda shi ma wanda ya kai gayar mai ilimin mai yawa wala saka na'am shi ma bai wadatuwa ya ce abai bukatar wani littafin bai bukatar kuma a kowa ya zai samu iya da amfani a cikin shi ko mai ilimin bai wadatuwa da amfana da abin daga cikin wani littafi wannan abin da dalilin tsara ko rubuta wannan littafi ga manuwar shi wa qad bayyantu aqaba kulli hadisin man akhrajahu min al-a'imma kuma karshen kowane hadisi ina kawo an ce ga wanda ya ruwato shi duk hadisin da ya kawo a ƙarshe sai ya ce ga wanda ya hudu hadisi li iradatin nusul umma don munwar nasiha a ga al'umma ainihin gaskiya idan ka san magana ga inda take ga tauto kinan kai ma an baka damar kuma wa tushen ka binciki wannan abin da yanda yake da ka ƙara har ilimin kama kan abu don haka yanzu zai gaya maka ga abin da ya tsara littafin shi ko ka zo a gaba ba ka koma baya ba ka nemi wani ƙarin bayani ya ce falmuradu da saba'a in ya ce maka rahau saba'a zai kalli da jisi ya ce rahau saba'a kuna kyale yanzu ga abin da yake ni ahmad wal bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmizi wa nasa'i ibn majah kenan wayannan guda bakwai ya ce maka saba'a duka wannan bakwai ne ka ta jerowa imam ahmad imam al-bukhari imam muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ya ce maka saba'a duk wayannan su yake ni su sun zo da wannan ruwaya ba ya ta jero maka su ba in akwai abin da aka ce saba'a akwai abin da shahara a ta cikin sitta sayayin sitta sayayin aka zai a cikin sitta sayayin nan da suka saya kenan bukhari muslim abu dawud tirmizi nasai ibn majah wannan a bangaren hadisai da malamai suka rubuta sai malaman hadisi sai suka musu katagori na ɗaya na biyu na uku haka suka jero su kenan bukhari muslim abu dawud tirmizi da sa'i ibn maja wannan shidda su suka shahara me yasa cewa akwai masu kawo na bakwai wasu ce motsa malik ya haka gina wani imam malik a ce kuma shi na bakwai ne duk da su bukhari su wasu malaman almaji suna karatu a cikin littafin wannan a'a ana magana darajar abin da ke ciki maratibkin matsayin hadisan da suke cikin littattafan ake dibawa wani suka ɗauki imam malik wani suka sa imam dalibi amma shi imam ahmad kan dama shi iyaka ne shi girman ya kai gaya shi ma gaskiya aka ce jirawa za a yi zaɓin sashi a layin wannan amma da aka sitta to cewa sitta siyana ta kai ba magana ba ce ba ta gaskiya ba sitta siyayen babu shi wasu yi wani magana akan kuskure magana ce abin yaddawa abin turewa ba ta madogara ba su ta siyan me su ta siyan suke cewa kenan littafai guda shida ingantattu ba haka ba ne wanda hatta masu littafan kansu imam bukhari imam muslim su ne suka faɗi kuma aka gani a aikace su suka tsaya suka ware hadisai wa suke ingantattu kura a cikin aikin a rayuwarsu haka za a sai masu yawan gaske amma suka ce ga wannan sunan shi sahihi dawa a cikin da sai dubunne suke su kenan shi daman ya ware sahihi haka bukhari haka musulmi to amma wannan guda hudu abu dawud tirmizi da sai ibn maja ba su ce haka ba sun kawo abin da ya inganta kuma da kishiyar haka amma abin da yake wajensu da isnadinsu zuwa ga wani sun sarki da haka za ka samu misalin misalin su kama albani rahama wanda Allah ya cika shiga ta mishi albani wannan tan guda hudu abu dawud tirmizi da sa ibn maja kowanne ko aiki biye bugun farko he dauko abu dawud sai ya sahihi shi in zo daga hebe shi ɗaya ɗaya tun warko ya ce wannan sahihi ne wannan da'ifi ne wannan sahihi ne wannan kaza ne duka haka ya sabke littafin haka da shi bugun kowanne ya da ware sahihi da da'ifi da mawdu'i ma ya yi na abu dawud ya yi na imam sa'i ya kai na turmuzi yana sa'i ibn majah kowanne hudu da su daga baya sai ya komo ya aiki na biyu kan wannan taron gaba ɗaya daidai sunna yanzu ya dauko abu dawud he bangare biyu ko he bangare he ware sahihin kura da ka dauko da kun sahihi daga wani abu dawud ba komai he sahihi ko asa na abu dawud ga su misali guda uku ne ware he guda da ifin da abin da ke masu bin bayan shi haka ya dauko na imam tirmizi sahihi guda uku da ifi littafi guda haka ya dauko na imam nasa'i haka ibn majah kowanne guda wannan he da ya ware sahihi da ifi da kishin su wannan ya ce na farko ya yi ne an gaggauta shi ne shugaban wata makataba da yake so ya samu alfaharin ya yi wannan ya wa suna hidima yake nema albani da Allah zai nuna ka haibar aiki ka yi ya bar aiki yake so a shi ma ya samu hidiman wannan sai albani ce sai bilayi tun daga farko har ƙarshe za ka ga abin nan mai karatu zai ga mamaki sai ka ga abu gon farko wani hadisin ya ce ya inganta sai kaga a wannan bakon da wata bai ganta ba yace me yasa ne haka yace abin da yasa aikin farko yace nayi aiki ne da isnadin kowanne tahi Abu Dawud na aiki da isnadin da ke cikin shi kurin yana hukunta kan hadisan suke cikin shi haka Abu haka Tirmidhi haka da haka Ibn Majah kowanne na aiki da isnadin da tahi da aiki na gogawa yace da na koma zaman kai na samu nutsuwa sai na zama kuma nutsu sai ya dauko Abu Dawud sai ke da alaƙa duk wata ruwaya da yake da ita sanadin hadisin duk inda ya zo kuma ya shiga aiki sabo sai ka ga a nan ya tura na kashi kenan sai ya ƙara tacewa tacewa bayan tacewa ya yi sahihin daban ga sanan kurin da tawarku ne ya yi da ifin daban kenan wa'ala muhimmin abin da muke cikin yanzu magana kenan ba magana sitta siya da a wannan hudun haka za mu ji mawdu'i ma ba da'i ba har mawdu'i ka samu ciki a sauran har da mawdu'i balle magana da'ifi kenan cewa sitta tihani wata abu ne ya shahara amma ba shi da matabbata abu ne mai rauni kalma ce mai rauni aka ce ashabu sunan ana nihin kenan misali a takaice a ya ce abu dawud fil muslim sabin maja su a ashabu sunan wannan kenan amma ba a cewa sahihai ba wa da su amma al'amun zai alhamdulillah an baya wasu kullum ake cewa sai ga malami ne na gaba yawon ilimi na ga na baya zo na gyara saboda abin ya gama an tace an tace a kama abin hannu kaga a yanzu baka da matsala in kana nema an ware maka sayin Abu Dawud ta sana tin shi gashi na kun san karanta ku sai karanta ku ba maka da wahala mu an ware ma da ifi kaka huta an ga ku Tirmidhi kun ga sahihin nan kun sahihin ne gaba daya nan da ifin an ware maka muzuri haka Ibn Majah haka sai duka haka aka musu haka nan a yanzu kwarai an baka damar aiki da abin da ya inganta kuran kuran ka tsaya ka diba an kai malami ne ba matsala kana neman hadisi da zai hadisi balle dan wa balle mai karantarwa ko mai wa'azi mai karatu dan balle masu karantar da yaran ko makaranta ko ilimi a balle ce wannan ahlus sunna ne lazim yan wada abin da ya ka bid'a yana a cikin addini rishin tace magana rishin da malami zai ce annabi ya ce kaza tsakanin mai neman tsira mai neman amfani da al'umma to kayan ka faɗi ka koma ka bincika me gaske magana wannan bale a yanzu Allah kamar wa baiwa ta ne ilimin za a bata ce abin kwarewa za a kusa ki kware sama da da to ko a da malamai suna wannan magana a yi hankali kenan bale yanzu Allah ya kawo baiwa ta ilimi in da zaka ce manzo Allah ce Allah ce kaza ko sabi ta kaza tun da kana da madogara kakan kiuya koma ka yanka ba al'umma wannan abun ka koma tushe ka gaskiyar magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba tukun ka gaya ma al'umma wannan sako da ka samu don rishin haka ƙwarin illa ce yana kawo rudu cikin al'umma wani ya ya sha ka cusa mai kai shirme ya zo an wuce haka wani tarki ma shi kai gaya mashi ko ba amma ka bane ba shirin ya bukata tunan wanda ban baiwa yanzu da abin a tace kurin ka koma ka bincika kana ka ga da yaga an ce da sai imma ce Abu Dawuda ko sai Tirmidhi ibn Majah ko kasanin dai sai ka koma amma ba nan ba dai ga sila sahiya ga da'ifa albani mujalladi 20 ne mujalladi mujalladi 20 ne kurin hadisi ne wanda kun na ba sa kurin kwashe kwashe kan mudu aikan da ibe gasana kun ya ware mujalladi 20 20 kuma ba shi kadai bane ba ga wannan ya shigo da sarar sunan nakir gasar gibo tarhib duk gasanin dai jami'a sakir shi ma jami'a sakir ya san ya tsefi abun aiki yan wani sun yi aiki mun za a kurin karanta ta zama hada kurin karanta ta zama maka aiki kun karanta komai an maka saka in wa gaskiyar magana balle mai karantarwa ko wa'azi ko karantarwa kahin ka gaya ma al'umma wani hadisi annabi ya ce kaza to lazim ka koma baya ka bincika shine amana ilmiya Allah ta muke mu kenan shine ya ce maka idan ka ga ya ce maka rahu sab'a to kan iya nihin abinda Imam Ahmad ya rubuto haka Abu Dawud kai haka Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah wannan bakon ko ya kare ba ya ce maka ba kurum da kaga a gaba ya san gaba a gaba ne wa an ka je karatun littafin wannan da kace rawu sab'a to wannan sune da suka yi ka kiyaye me ma'ana rawu sab'a sai ka kiyaye kan kai sai mai karatun littafin yace wa bi sitta yace rawu sitta yace maka rawu sitta yace ba rawu sitta yace man ada ahmad kenan banda Ahmad suwaye kenan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi da sai ibn majah shi ne ce ga ce maka ya ce maka sitta ko kenan bai koyi kawai da amr ibn hanbal shikenan ga da hawo sitta ko kawai da amr ibn hanbal yace wa bil khamsa yace maka rawul khamsa rawul khamsa man ada man ada al bukhari wa muslim kenan ga ce maka rawul khamsa sai kawai da bukhari muslim kenan imam ahmad ya ciki sai ta imam ahmad abu daud tirmizi da sai ibn majah kasan biyar kenan shi ne cewa rawar hamsa ya kawo da bukhari da muslim ya kara amma ahmad ka samu guda biyar kuna da zakar cewa kun rawar hamsa kun ya kare sai ce maka wa qad aqul al arba'atu ahmad nan menene wani lokaci ina ne hamsa ya ce maka rawar hamsa wani lokaci kan bace ya ce maka rawar hamsa ya ce maka rawar arba'a wa ahmad kenan guda hudu da ahmad wai guda hudu abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ya ce kuma da ahmad nan kamar yama gwari gwari da ya ce hamsa da ya ce arba ahmad da abu ɗaya ne arba ahmad da abu ɗaya ne ya ce wa bil arba'a sai ka kawo ya ce maka rawa arba'a kuran ya ce bai kiri ya ce rawa arba'a gata mana adar salasir uwan ya ce rawa arba'a banda uku na harko shi ke wai uku na harko ahmad bukari musulun sura hudu kenan karshe abu dawud tirmidhi da sai ibn majah shike da rawa da riwaya rawa arba'a arba'a kun kin haka hudda uku ɗan farko salatar uwa da ba yace wa bi salasa zai ce maka rawa salasa kun rawa salasa kun meke ni man adahum wa'ad al-akhir man adahum wa'ad al-akhir yace maka salasa banda su banda na ƙarshe suwaye su Ahmad Bukhari Muslim waye na ƙarshe Ibn Majah kin waye wannan hadisin Abu Abu Dawud Tirmidhi da Sa'i sai ko ce mai cewa ko rawu salata ko dikin ya kare ya kare da kai can ba da maka yanzu karshe ce mutum ya kiyaye wannan kaidodin a cikin karatun da ce maka rawu salata ka sa da kini kenan banda Ahmad Bukhari Muslim banda Imam Ibn Majah kenan Abu Dawud ne Tirmidhi da Sa'i yace wa bil muttafaq alayhi نتي مكا متفق عليه البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما yace yakan yi hadisi a fa'a nuri da dewa dan ne ce mutafaqun alai so da yace bai kawo kowa ko ya kare yakan kawo ruwaya ko yace mutafaqun alai wai ba dan bace ba shi a nuri ba amma wannan ko sai kai anan kurum bai kawo kowa tare su duk a fa'a nuri ne ma yace ba ku mutafaqun alai dan shine iyakar kololo ingancin hadisi yanzu malamai suna ce me kololo ingancin hadisi a ce muttafaqun alai bukhari da muslim sun ruwato na biyu mataki na biyu abinda bukhari ya ruwato mataki na uku abinda muslim ya ruwato mataki na hudu abinda ya zo a kan sharaɗin bukhari mataki na biyar wanda zo a kan sharaɗin muslim ga abinda ya zo a kan sharaɗin guda biyu na mataki kenan na uku na hudu bukhari kadai na hudu musulun sai kuma abin da ya zo a wasu littattafai da sharaɗin abin da ya inganta a takaice ne haka suke biyo zake dan bukhari musulun kololuwa wanda ya zo akan sharaɗin bukhari musulun haka suka jero kenan martaba ta ingancin hadisi kenan nan shi shi sa tunda aka tabbatar da alai shine kololuwan ingancin hadisi a ilmin hadisi aka tabbatar da alai to an kare shine kololuwan ingancin hadisi a ce mutafaqan alai to ke shi sai a ce wa qad la azkuru ma'ahu ma ghayruma kuma tunda na kawo su wani lokaci wani lokaci nakan ki kawo wasu tare da su yace wa ma ada dalik abinda ba wa'annan ba kin hadisin da babu shi akwai wasu wani wajen wani tabarani su wani bayhaqi sauransu ko kenan hadisin da ba cikin wa'annan ba guda bakwai fa huwa mubayyin zan yi bayani wannan ruwaya ga wanda ya kata da kaza da bai haƙi ko da cikin imam tabarani ko cikin wata malik duk ina kawowa amma wa'annan su ne kiran wani islahi yace wa sammaitu bulughul maram he na ma littafin suna bulughul maram ne bulughul maram cimma iske abin da kake nema ka samu sha'aninka ki duk ɗalibin mai zama ilimi to ya sama abin da ke nema shi bulugul maram iske ko cimma abin da kake nema gashi ka samu min adillatil ahkam na dalilai na hukumce hukumcen shari'a yace kuma sai bayan alhadisiya kiran wannan abin da muka ambata yanzu sune muqaddima da ya maka daga ya zo a gaba kurin daga ya ji maka rawu saba'a ya gaya maka saba'a imam ahmad imam al-bukhari imam muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ya ji maka rawu sitta abu kiran imam al-bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ya ji maka rawu khamsa kenan imam ahmad abu dawud tirmizi da sa'id ibn majah sune khamsa in ce maka arba'a kenan abu dawud tirmizi da sa'id ibn majah in ce maka salasa haka dauki abu dawud tirmizi na sa'i haka wuta suwa ahmad imam bukhari imam muslim shi ce maka yace wa adahum wa'd al-akhir ko ya maka ya wa suwa ke da adahum kenan banda wa'annan su kenan manyan uku da farko kuma da ɗaya na ƙarshe kenan ibn majah shine ƙarshe wannan shi ne abinda ke da mun zo a gaba haka zai tsara littafin na shi kaza kaza ya ce wallaha as'ad Allah ya ja'ala ma alimna alaina wa bala muna Allah kaɗai muke roƙo ko Allah kaɗai nake roƙo kai ya sanya abin da muka sani ya zama to ba kanmu don hatar kenan ilimin da aka yi ya zama to don Allah mutum ilimin addini don taimakon addinin Allah kai ka san addinin Allah kuma ka sanar da wani shi dan Allah kurin ba dai rigima ba dan ka wuce a kurin dan kai ka san ka kyauta addini Allah da Allah addinin Allah kuma ka karantar da wani shi ne kai dan Allah iya roƙo Allah kai wannan aikin kai zaman tu hukuma akan mu wa an yarzuquna al'amala bima yurdi muna roƙon Allah ya arzuta mu aiki da abin da zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da buwaya wannan shine karshen mukaddamar shi sai farkon kitabu tahara dan uwa wannan shine insha Allah kenan daga yau dai mun san mun shiga littafi na bulugul maram muna dillatul ahkam wani ma da Cote d'Ivoire ya yi ko jika 30 sai a saya araba da Cote d'Ivoire ya ko wallahi wani kuma dan uwan shi kuma anan yake shi ma sai ya kawo shi ya kawo ma suna ji ana ce an kawo ce malam ya ce ana kawo tayi ya mutum ya ko maka cikin yanzu ma abin zan insha Allah wasu akwai dan uwa ya ba da agaji wasu da tahun kenan zo muka kare karatu Abdulaziz an baka aikin ka samu kai wanda ya san bashi da littafi da ke karantawa sai ni list za a yi list kenan